إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينبغي أن نتعمل ونتدبر في معاني آيات القرآن العظيمة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقول أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك, آيات مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فعلى هذا الأساس ينبغي أن نتعمل في آيتين من سورة فاطر ومن سورة آل إمران فالتي في سورة البعث فالتي في سورة فاطر قوله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والأمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أما التي في سورة آل إمران فقوله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإذا تأملنا معاني هذه الآية آية الأخيرة التي في سورة آل إمران فيقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد معزما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه اللهم مالك الملك والملك كما ذكر بعض المفسرون بعض المفسرون يعني النبوة وبعضهم ذهبوا إلى أنها هي الغلبة وبعضهم يقولون هي المال وال وال وال وال والعبيد والصحيح كما ذكره ابن كثير الذي رجحه بعض المفسرون أنه عام لما لما يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص فقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن وأنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد يقول ابن كثير رد الله تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قالوا أي الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمة كالوليد بن المغيرة وغيره فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون أي أن الله هم عندهم الخزائن لرحمة الله سبحانه وتعالى وبيدهم تدبيرها فيعطون النبوة لمن يشاءون والرسالة لمن يشاءون ويمنعونها أمن يشاءون فرد الله تعالى عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين كفروا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أما قوله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله لا وصفا ولا إثما كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في دعائه في قيام الليل والخير كله بيدك والشر ليس إليك ومن الفوائد التي نستطيع أن نستنبطها من خلال هذه الآيتين التي ذكرناها ما نقله ابن كثير في تفسيره أن في هذه الآية تنبيها وإرشادا إلى شكر نعم الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى هذه الأمة لأن الله لأن الله سبحانه وتعالى حول هذه النبوة من بني إسرائيل إلى إلى إلى قريش أو إلى قبيلة قريش أو إلى العرب الأمي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمي المكي العربي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسوله إلى الثقلين جميعا الذي جمع محاسن محاسن الذي من كان قبله ومن الفوائد أيضا التي نستطيع أن نستنبطها خلال هذه الآية أن العزة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وهي إنما تأتي بطاعته واجتناب معصيته كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ويقول أيضا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويقول أيضا في سورة المنافقون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال ابن عمر وقال عمر رضي الله رضي الله عنه نحن قوما أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ثالثا من الفوائد التي نستطيع أن نستنبطها أن الذل الذي يصيب الإنسان إنما هو بمعصية الله سبحانه وتعالى ولرسوله وقال الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عندما عصوا الله ورسوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ويقول الشاعر رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث, وقد يورث الذل وقد يورث الذل إدمانها ومن الفوائد التي نستطيع أن نستنبطها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا فضل الدعاء وأهميته وكان السلف رحمه الله رحمه الله تعالى يدعون الله ويقولون اللهم أعزني أعز أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين يا رب العالمين alamin mu zata rakaza ne akan wa'ansu ayoyi guda biyu wanda suke magana akan abu daya shine daukaka idan muka koma cikin alkur'ani zan mu gani a kullum ubangiji yana umurtar mu da zaran ka dauki alkur'ani zaka karanta ana so ka halartar da zuciyarka abun abinda kake karantawa kuma idan ya kasance saurare ne kake yi ya kasance ka ba da kunnanka don ka saurari abin da ake wada saboda babu wani abu wanda ya kai alkur'ani muhimmanci haka ka ba da zuciyarka a kai tsaye don ni don ka fahimci saƙon da ubangijinka yake so ya isar maka ta sanya yake bayyana mana wannan alkur'anin mun sabkar muku da shi ko wannan littafin mun sabkar da shi don ku tsaya ku yi la'akari ku fahimci me ubangiji yake so ya isar muku da saƙon yake cewa to wannan alkur'anin da aka sabkar ana karanta muku shin bu za ku hankalta ba bu za ku tsaya ba ku fahimci me ubangiji yake so ya isar muku na daga saƙo a cikin shi idan ya kasance abin galgadi ne ku galgadu idan ya kasance abin wa'idi ne ku nisantar da kanku daga azabar da ubangiji ya muku tanadi a gobe kiyama idan kun saba ne idan ya kasance abin samun gara basa ne ko ta goma shi a ko na shiga gidan aljanna ya kasance idan an karanta maka ka siffanti da abin da ubangiji yake bayyanawa ko abin da ubangiji ya umarta duk dan ka samu wannan gara basa ki sanya yana da kyau duk lokacin da za a ce mana gashi nan ana karanta alkur'ani ko ka ɗauka kake karantawa ka yi ƙoƙari ka san ma'anar abin da kake karantawa saboda wannan shine dalilin da ya sanya aka sabakar maka da alkur'ani wai ba an sabakar maka ba dan kurum ka bude ka karanta ko in bukatunka in sun bujiro maka ka ce a zo a sabke maka alkur'ani a roƙon maka Allah ya biya maka bukatunka ko wani abu makamancin haka shi sanya ubangiji yake suka bani Isra'il sun kasance suna sayar da ayoyin ayoyin ubangiji akan wa'ansu ɗan kuɗi kaɗan suna badawa ne don su samu wani abu na daga rayuwar duniya akan alkur'ani ko kuma akan abin da aka saukar musu na daga attaura da injila aka mana galgadi ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadda musuffantu da irin wannan siffa wannan alƙur'anin waraka ne da dukkan wata cututtukan mu abinda zai wanye mana bakin cikin da yake cikin zukatanmu damuwanmu da kumcinmu abinda zai haskaka mana rayuwarmu ta duniya ya haskaka mana gobanmu gobanmu kiyama mu samu lamanin shiga gidan aljanna da haka kadda mu yar da alƙur'ani bayan hannayenmu ya kasance he in bukata ta bujiro sannan mu muleka shi a'a ana so kullun ya kasance alal aqal koda aya biyar ce ka sanya wa kanka a diyini ko kuma kowane dare sai ka karanta ba don komi ba don ka samu ladan da yake ciki ba wannan bane maganar mu ba maganar mu akan wa'ansu ayoyi guda biyu ɗaya daga cikin suratu fatir ɗaya kuma daga cikin suratu ali imran ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul fatir a cikin suratu fatir yake cewa duk wanda yake neman ɗaukaka to kadda ya neme ta agun wani wanda yake mai kashi da hutsari ko wani aljani ko wani mala'ika ko wani manzo a'a ya neme ta agun Allah saboda daukaka dukkanta tana gun ubangiji yana ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama dalilin kokarin shi ne yi biyayya ga ubangiji akan umarnin da aka yi mai ya hana wanda duk yake nema ya saba wa ubangiji ko ya ya saba mai akan abin da ya umarni akan shi ko abin da ya hani akan shi ya sanya na yake bayyana mana in dai mutum yana neman ɗaukaka to ya neme ta abun ubangijin shi sabida gunshi ne dukkan ayyukan bayu ko wata faɗa ta gari take kaiwa zuwa fadar shi tan saman bakwai akan al'arshin shi yace kuma dukkan wani aiki na kwarai wanda bawa zai aikata gare shi yake komawa haka idan muka koma cikin suratu ali imran zamu gani ubangiji yana bayyana mana yana ce mana lalle ka haɗi musu ya muhammad kana mai roƙon ubangiji lalle ubangiji na shine malikal mulkar shine mai mulki ko mamallakin komai da komai duk wani mai mulki a kasan shi yake baka ne yake yi ya jarrabe ga ya ga jarrabawar da ya maka kaci ta ko ko baka ci ta ba daidai da gidanka idan aka baka jagoranci jarrabawa ce ubangiji ya gani ka aiwatar abin da aka umurce ka ko kuma rashin adalci zaka yi shi kuma da zaka yi adalcin tabbas kana ɗaya daga cikin jerin mutane guda bakwai wanda ubangiji ya yi alkawali zai sanya su karkashin inuwa al'arshi wai kaka ce a'a sai an baka garin da magaran duka kana jagoranta sannan nan wai zaka shiga cikin zumar al'imamul adil jagora wanda yake adali a'a ko gidanka ka tsaya kai adalci tsakankanin yaranka ko tsakankanin matanka ko kuma wannan wurin da kake aiki ka yi mu mutane adalci ko dan jagorancin da aka baka mutum biyar kake jagoranta su da adalci to ka tabbata kana cikin wanda za su shiga inuwa al'arshin ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa me ake so naka lokacin da za ka yi ka yi don Allah kana neman yardar shi yake ce wato dukkan wani mulki na Allah ne kuma ƙarshen duk wanda aka ba shi aran zai kwace kayan shi zai yi shela ranar da muka koma zuwa gare shi ya ce limanil mulkul yau waye mai mulkin yau kana tunanin jiya kana ta daddar kai kana ta daddar karan hanci kana cewa sai ku ku ne yau ku ne gobe to yanzu wa duka ubangiji ya kashe kowa shi kadai yake shelar shi yake cewa waye mai mulki a rasa wanda zai tado kai ya amsa wa ubangiji wannan tambaya da yayi shi kadai zai amsawa kan shi ya ce lillahi alwahidul qahhar abin na Allah ne shi kadai mabuwayi akan komai wanda ya dauka ku akan komai wanda mulkin jiya da yau da goben da jibi duka nashi yake cewa ka faɗi musu kana mai roƙon ubangiji kana mai bayyana ni'imar da ubangiji ya maka lalle Allah shine mamallakin komai da komai yana bawa wanda ya ga dama mulki kuma ya daga wanda yake so ya kaskantar da wanda yake so tu'til mulka man tasha'u kana ba wanda kaga dama mulki wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma ka kwace mulkin ka a hannun wanda kake so annaza shine abin da za a kwalkwace maka shi ba karfi ba dabara kurum idan yazo kwacewa za a yi baka san baya za ka yi ba ka medo wannan mulkin baka san bota dabara za ka yi ka kare wannan mulkin shi kurum ubangiji ya ga dama lokaci ne dama lokacin yazo a kwalkwace abin za a kwalkwace ba karfi ba dabara a cikin lissafi yake cewa kuma wato izzu man tasha kana ɗaukaka wanda kaga dama wanda ba kowa ba a jiya ba zaka gani ya koma wani abu wannan kuma ba wai wayanka bane ba dabararka ba ko kuma a'a ba taron mu bane ba ba karhin mu bane ba wannan ganin dama ne na ubangiji a cikin hadisul qudsi yake tabbatar mana yake cewa da dukkan al'umma tun na harko har zuwa na karshe su tattaru su ce wani sai mun yi da shi sarkin da magaran wallahi ba wanda isa yi sai abinda ubangiji ya riga ya rubuta ba isa ɗaukaka shi ba haka ba isa kaskantar da shi da yake cewa haka da za su haɗu tun na harkon mutane hannu ƙarshe mutane da aljannu su sai a aiwa ne mun cutar da shi wallahi ba su isa su cutar da kai ba sai abin da ubangiji ya riga ya rubuta da amma za ya same ka da haka ka ba kanka wahala ka ringa tunanin a ai dalilin wani na rasa kaza a ko dalilin wani na samu kaza a a abu ne da amma ubangiji ya riga ya rubuta sai dai ya kasance ta hanyar wani sababi ubangiji ya baka wannan al'amarin sai sanya na yake tabbatar maka shi yake badawa lokacin da ya ga dama ya kwace lokacin da ya ga dama haka ya ɗaukaka lokacin da ya ga dama ya kaskanta lokacin da ya ga dama dukkan alheri nashi amma dai sharri ba a dangana shi da ubangiji sai dai kuma yana cikin ƙalƙashin alƙada'u wal qadar abinda ubangiji ya riga ya kaddara mana ya hukumta lalle za ya same mu duk abinda waya ya samu na daga cuta na daga musiba to ya sani wa hannayen shi ne ta janyo mi da kai abinda ya aikata ubangiji ya tabbatar mai da wannan abin ya same shi shi sanya hadisin da muka karanta na imam muslim yake bayyana mana hadisin aliyu bin abi talib yake cewa yana ɗaya daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake yi idan yana qiyamul layli yake cewa dukkan alkhairi ubangiji a hannayen ka a hannun ka yace amma dai sharri ba agun ka yake ba shi sanya ba a dangana wa ubangiji sharri sai dai kuma idan ya same ka ka tabbatar ubangiji ya hukunta maka wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa idan shi sanya idan muka leka nan da kwai maganar da ibn kasir yake yi karkashin wannan ayar yake cewa ainihin lokacin da kahoran makka suka yi ta akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a ce wani marayi wanda baban shi ba kowa ba ya tashi ba uwa ba uba a ce wai shi za a ba ma jagoranci shi za a aiko a matsayin annabi shi za a aiko a matsayin manzo a wannan ai ba adalci a cikin tahiyya a lokacin nan ubangiji yake cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik shin su ne suke raba rahaman ubangiji kaga ubangiji yake ɗaukaka wanda ya ga dama abdullahi bin mas'ud yake tabbatar mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce mana Allah sai da ya hada zukatan bayu da ni da kai da wanda su zo bayan mu da wanda suka gabace mu duka tun daga annabi adam har zuwa karshe aka leka zuciya kowa da kowa aka gani ba wata zuciya wadda take tsarkakakka zuciya wadda ta dace ta kasance ita ce annabin karshen zamani ta kasance ita za a dora wa yaunin annabtaka da manzanci a dora mata yaunin al'umma dukkan ta gabaki ɗaya mutanenta da aljannai in ba zuciyar muhammad ba sallallahu alaihi wasallama shine yake allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas allah yake zaben zaben ɗan aiken shi a cikin mala'iku kuma da cikin mutane Allah ya leƙa ya zaɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya da haka ya leƙa cikin zukatan dukkan bayu ya gani bawa an su zukata wanda suka yi alheri suka yi kasancewa sun dace da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun dace su rayu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar su haɓar shi Allah sai ya zaɓe su ya yi seleksiransu a cikin dukkan al'umma tun na farko har zuwa na ƙarshe aka zaɓe su su kasance su ne wazirai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kaga wannan zaɓe ne na Ubangiji shi sanya nan aka ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka waɗi musu kana mai tabbatar da ni'imar da Ubangiji ya yi maka kasancewar idan ka ɗauka tsarin annabawa tun daga annabi Yaƙub tun daga annabi Ismail ba a samu wani annabi ba larabe ba ya zabuwa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dukkan annabawan da suka zo ƙalƙashin gida ɗaya ne ƙalƙashin annabi Ishaq ƙalƙashin annabi Yaƙub wanda ake kiran shi Bani Isra'il Bani Isra'il har zabuwa annabi Isa alaihi salam duka in gida ɗaya ne sai aka ɗauke ta daga cikinsu aka kawo kawo ta kalkashin larabawa kalkashin gida wanda yake gidan banu wannan kabila ko aila ta bani hashim aka kawo ta gidan abdullahi aka ɗauko ta aka dangana ta ga manzan allah muhammad sallallahu alaihi wasallama ta sanya lokacin da yahudawa suka karanta a taura da injila suka fahimci abin da yake cikinta aka tabbatar musu ga inda manzan Allah zai kafa daular shi shine garin Madina suka tattaro kabiloli Banu Nadir Banu Quraiza Banu Kaimuka dukkan suka tattaro suka dawo wannan wurin har suke yi wa mutanen garin Madina gori suke cewa kuna kai kuna kuna rena mana hankali kuna abin da kuka ga dama da mu bangaren kasuwa bangaren mu'amala kudan saurara dan lokaci kadan annabin karkai karshen zamani ya kusa ya huto saboda su sun sani a tsarin ubangiji kowanne annabi karkashin dangin sai yake hutawa annabin karshen zamani ya kusa ya huto idan ya huto zamu yaƙe ku ku kasance karkashin hukuncin mu sai Allah ya hutar da shi karkashin larabawa shi ya sanya ubangiji yake falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falanatullahi alal kafirin lokacin da yazo suka ganci suka tabbatar lalle wannan shine annabin da suka kahurce ne suka ce a ai tunda ba a gidanmu ya huto ba ba a dinginmu ya huto ba ba mu ba shi idan muka kama mi aka daukaku ba mu bane muka daukaku ba sun mance dukkan daukaka tana komawa ne zuwa ga ubangiji suka kahurce mi Allah ya tsinuwa akan su kuma wanzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su ya musu abin da ya ga dama kamar yanda shari'a ta bada dama a yi musu jasan ya suke cewa ai wannan alqur'ani wannan annabtaka ai da laula nuzilat ala rajul min alqaryatayn azima akan wani mutum wanda yake dan babban gida kamar su Walid bin Mughira mutum ne wanda ya tara ayaya ya tara dukiya ai a irin su innan manyan mutanen wanda suka tashi ɗan gata ɗan babban gida ai su ya kamata a dauki annabtaka a ba su to shine nan ubangiji yake tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka hadi dukkan wata daukaka tana gun Allah Allah yake bada mulki ya kwace kuma kwalkwacewa yake yi ba kwacewa yake yi ba idan aka ce kwalkwacewa da ƙarhi ne kana ji kana gani ba abin da zaka iya haka ubangiji yake yi ya kwace kayan shi tanzi'ul mulk yake cewa kuma ya daga wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama don haka kadda ka sake ka nemi wata ɗaukaka in ba agun ubangiji ba ta sanya da gasken fa'idodin da zan mu fahimta a ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta da waccan ayar ta baya wadda muka karanta tabbas mu tabbatar wa kawunanmu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka umurce shi yi wannan magana Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha lalle ana umurtan manzon Allah ne ya bayyana ni'imar da ubangiji ya mi tabbas ana cewa ka a bashi ana cewa bai kamata a bashi ba ana cewa ba kowa bane ba gashi nan a matsayin shi na bai iya karatu ba bai iya kaza aka dauki annabtaka aka bashi to tilas ka gode wa ubangiji akan dukkan wata ni'ima da yi maka Allah ya datar da kai da samun lahiya da samun kafar da zaka zo ka bautata mai da samun idan da zaka kalla ka bude alqur'ani kai mu'amalarka kai kaza kai kaza dukkan ni'imomin da wani yake dan kai ma kana da ita to kai kokari ka gode wa ubangiji in ya in wani hali ka samu kanka kai kokari ka gode wa ubangiji Abdullahi bin al-Mubarak ne ko kuma Hassan na manta ɗaya daga cikin salaf yake cewa ya kama hanya ya taho garin garin makka ya ce a lokacin da ya taho irin mashakka ta kan hanya ya taka kaya kawar tashi ta rube aka yanke kawar ya zo ya gama al'amarin shi ya koma gida sai aka ce mai aiɗin shi ya haɗa rijiya ya rasu sai ce alhamdulillah ya ce allah ka ba ni gabbai guda hudu ka ba ni hannaye guda biyu ƙawahuwa guda biyu ya ce he ka kwace ɗaya ka bar mini guda uku na gode wa allah ya ce kuma ka bani diya guda hudu ka kwace ɗaya daga cikinsu na gode wa Allah in a wani hali ka samu kanka ka gode wa Ubangiji wannan ita ma ni'ima ce wani yana neman hakan bai samu ba ci ya manzo Allah yake cewa abin al'ajabi ga ga al'amarin mummuni yace in wani hali ya shiga in alkhairi ya shiga za ya gode wa Allah yace kuma wannan shine mafi alkhairi a gare shi yace in musiba ta same shi za ya gode wa Allah yayi hakuri yace kuma wannan shine mafi alkhairi mafi alkhairi a gare shi yana in wani hali ka samu kanka ka gode wa Allah akan ni'imar da yi maka in kana so ka tabbatar lalle kai ma kana da ni'ima ka kewaya makwantai ka kewaya makwantai ka ga wani gashi na akwanci damar da kake da kai shi shi shi bai da shi ko kuma ka kewaya urgence ka ga irin halin da mutane suke ciki zaka tabbatar lalle ubangiji ya maka ni'ima haka daga cikin fa'idodin da zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayoyin lalle dukkan wata daukaka tana gun Allah idan kuma wani zai ce zai nemi daukaka a gun wani wanda yake koma bayan Allah to tabbas yawar la ilaha illallah in shi sai ya koma ya sake jaddada ta ta sanya dukkan ɗaukaka tana gun ubangiji ba wani wanda yake ba da ɗaukaka in ba Allah ba kamar ayar da muka karanta cikin suratul fatir man kana yuridul izzata falillahi al'izzatu jami'a duk wanda yake san ɗaukaka to wa ɗaukaka fa na gun Allah ya za aika same ta ka bi shi wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kuka yi bi shi sau da kawa abin da ya umarce kuka zo da shi daidai gwalgwado abin da ya hane ku kuka hannu da shi kat'an ba tare da tawili ba to tabbas za ku samu shari'a kuma shi kuma ya maka alkawali zai ɗaukaka ka shi ne yake cewa tabbas kadda wani ya nemi ɗaukaka a gun wani saboda ɗaukakan nan tana gun ubangiji haka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratun nisa ka ba wa munafukai albishir lalle suna da azaba mai raɗaɗi wa'annan munafukan su ne wanda suke ɗaukan kahurai majibinta al'amurrukansu koma bayan allah wani wanda shi ma ne ma yake ame shi ma bai wadace da kanshi ba ya kasance shi ne kake neman ɗaukaka a wurin shi yake cewa to wannan halin munafukai ne su kuma wannan munafukan ka ba su labari lalle suna da azaba mai radadi a gun ubangijinsu yake cewa ayabtahuna indahumul izza shin wai za su samu ɗaukaka ne a gun wa'annan kafuran shi sanya wannan kalubale ne a tahiyyar mu ta yau da gobe mutum ka gani ya da wai yana kyamata a ce wai shi musulmi ne ko yana kyamata a ce a mai bin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan kongo dan ya horantawa mai gidan sharai ya kasance in ana hudani su a sanya shi in ana waye a bashi in ana waye ai da shi wallahi duk lokacin da mutum zai yi haka to tabbas zuciyar shi zuciya ce irin ta munafukai ya boye ainihin siffar shi ko ya bayyana wa musulmai siffar shi ko ya bayyana wa ahlus sunna siffar shi ya boye kuma siffa ta kahurci a cikin zuciyar shi baya dacewa wanda yake daukakawa shine Allah duk abin da kaga baka samu ba to dama ba a rigaye aka rubuta ba zaka same shi ba abin da kaga ka samu shine dama aka rigaye aka rubuta zaka same shi kuma ba wani wanda ya isa ya haramta maka ka same shi ba a yi shi ba shi sanya duk lokacin da muke neman ɗaukaka mu neme ta a gun Allah haka idan muka koma suratul munafiqun ubangiji yake tabbatar mana walillahi al-izzatu wa lirasulihi dukkan ɗaukaka tana gun Allah da manzon shi ya za aika samu ɗaukakar ka ba Allah da manzon shi sannan ka siffanti da halayya na mummunai a lokacin nan zaka samu ɗaukaka ba wani wanda ya isa ya bada ta in ba Allah ba shi sanya da kai hadisu hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana wa mutanen garin Madina bayani yake ce musu alam takunu azillatan fa'azzakumullah kamun in zo cikin ku kamun ku amshi wannan musulunci shin bu kasance makaskanta ba ba wani wanda yake kallon balarabe da wani ido na girma zawon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai kasance balarabe ya koma abin kai ba ma duk wanda zai ɗauki musulunci ya maida shi ne rigashi wallahi tallahi sai an ɗaukaka shi yake cewa da kun kasance kaskantattu lokacin da kuka zo na zo muku da addinin nan kuka karba addinin nan ubangiji ya daga ku da wannan addinin na musulunci ya kai duk inda zaka je a matsayinka na musulmi kana da kurjini zaka ga daukakawar da ake maka ba dai bane ba wannan a ƙasa ka koma ƙasashen hasatan ma amurka ka gani in wane yanzu a cikin mujtama wanda yake na kahurai ya ce shi musulmi ne tartaman in shi daban tsarin shi daban komai shi daban abu na gaba daga cikin abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi shine lalle dukkan kaskanci da yake samun bawa shine yana samuwa ne ƙarƙashin sabawa Allah da manzan shi idan kana so ka samu kanka kaskantacce bakka da kima a idan mutane bakka da kima a gun mala'ikun Allah bakka da kima a gun ubangijinka to ka ringa sabawa ubangiji wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke gadar maka da kaskanci a rayuwarka kamar yadda ubangiji yake bayyana mana akan harshen akan akan akan banu isra'il yake cewa mun musu mun musu bugo na kaskanci ya ce dalilin duk inda suka samu kansu a matsayin kaskantattu suke aina masu kaifo yake cewa ba wai don komi ba muka musu haka ba sun kasance suna kawurcewa ayoyinmu suna kawurcewa manzanninmu suna kashe annabawanmu kuma zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saba wa ubangiji suka yi ya kasance aka shafa musu fentir na kaskanci duk inda ka same su a halal kitabi zaka same su kaskantattu ne daukakar su shine ya musulunta ya dawo cikin ku a shine zai samu daukaka shi sanya wani mawaki yake cewa naga aikata zunubi yana kashe zuciya yau da gobe kana yi yau da gobe kana yi zaka gani ka dauki wannan abin da kake aikatawa ba komai ba zaka nace kai ta yin shi yadda kaga dama ka dauke shi ba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kana ganin ba wani abu ne ba amma dai abin da kake yi hutu na hutu ce da ubangiji duk ni'imar da ya maka ka sanya wannan ni'ima wurin saba ne yake cewa wannan babban al'amari ne a gun ubangiji yake cewa shi kuma wa qad yurisu zulla wa qad yurisu zulla ijmanuha yake cewa tabbas yin zunubi yau da gobe baka tuba ba kuma ka sake aikata wani yake cewa yana datar yana saman mabawa kaskanci a rayuwar shi kuma kaskanci a duniya da kaskanci a gobe kiyama da haka wannan shi ke tabbatar mana in dai mutum yana son ɗaukaka to ya nisanci duk abin da addinin shi ko shari'a shi ta zo ta ce mai kazan nan haramun ne a wannan hanyar ce zai samu ɗaukaka a gun ubangijin shi idan kuma ka gani ya samu ɗaukaka a wannan halin na sabawa ubangiji ka tabbata ƙara ingiza shi ne ubangiji yake yi ya amshi ran shi duk dan ya mai azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama tsakankanin shi da ubangiji babu soyayya inda da soyayya ubangiji zai jarrabe shi in iko ne ya kwace ikon shi dan ya dawo ya saita akan hanya ta gaskiya don ubangiji ya mai rahama a gobe kiyama idan kuma ubangiji ba shi ba shi ya kara tunzura shi ya tafi ya ta aikatawa ya amshi ran shi yana halin wannan aikin na fasikanci da yake aikatawa kuma ya kasance gobe an tada shi a cikin wannan halin ya kasance wutar jahannama ita ce makomashi wa iyazu billah Allah kiyaye mu abu na biyar daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi a ƙarƙashin wannan shine fadala addu'a da mahimmancinta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umurce shi kace Allahumma ya ubangiji na kai ne mamallakin mai mulki duk wani mai mulki karkashin ka yake yi ki sanya zaka gani salaf wanda suka gabace mutane na kwarai duk lokacin da suka samu kansa a cikin wani hali ko duk lokacin da za su daga hannu su yi addu'a za su ringa cewa ya ubangiji ka ɗaukaka ni da da'aka saboda ba wata ɗaukaka da zaka samu in ba da ɗa'a ubangiji ba yake cewa ubangiji kadda ka kaskantar da ni da saba maka saboda ba wani bawa ba wani kaskanci da bawa za ya samu ya ringa hoto na hoto da da da da da da ubangijin shi misalin kana ma'aikata ne a ce maka da kai da DJ in ka za ku ringa hoto na hoto abin da yace kai baka yi ba sai abin da ranka yake so ai kaga wani irin kallo abu ka aikin ka za su ringa baka kaga ai ba ci gaba to ina so ga wanda ya maka ni'ima shi ya halice ka ya maka dukkan wani abu wanda kake tunkaho da shi a rayuwarka a ce ka hutu ka saba ne ka ma kanka adalci ka yi daidai abu na ƙarshe abinda zan mu gani hada ubangiji subhanahu wa ta'ala man kana yuru thawabal duniya fa inda Allah thawabud duniya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira cikin suratul nisa yake cewa tabbas duk wanda yake neman dacewa da rayuwar duniya ya gani ya mallaki komai na jin daɗi yake cewa to ya tabbata sawabu duniya wal akhirah dukkan su abun ubangiji yake dacewa na duniya da dacewa na gobe kiyama duka abun ubangiji yake ya za a yi ka same shi ka bi ubangijinka idan ka bi shi dukkan umarnin da aka yi maka za ka tsaya ka yi shi tsayin daka hannun da aka yi maka za ka hannu to wallahi za ka dace da gata na duniya ka dace da gata na gobe kiyama wannan jan hankali ne ga ni ga ku ni kokari mu kiyaye dukkan wata daukaka tana wurin Allah kaskanci kuma yana samuwa ne kalkashin sabawa ubangiji akan zunubin da muke aikatawa mafi kyan hali shine daga cikin mummunai shine duk lokacin da zaka aikata abin da ka san ba daidai bane tsakankaninka da kai da ubangiji ba kai gaggawa ka nemi gafara abin da ka aikata ba wani wanda baya kuskure a cikin dan adam annabawa ne kadai ma'asumai su ne kadai ubangiji ya kiyaye su da aikata zunubi da ni da kai kowa aikata shi yake yi wani ya yi so goma wani ya yi so biyar wani ya yi so hamsin amma dai mai kyan shi ne wanda daga kayi idan ka zo kwanci ka wa kanka raskwana mene a cikin yini na na daga saba wa ubangiji na daga aikin alkhairi na yi kaza na yi kaza na takaita a wuri kaza a wuri kaza na yi hoto na hoto da ubangiji a wuri kaza ka tashi ka yi raka'a biyu ka daga hannunka ya ubangiji ka gawarta mini ta sanya ubangiji yake yaban su yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sune wanda idan suka aikata aikin zunubi kai tsaye za su tunuwa wannan ubangijin wa shi ya mini gata shi ya bani halin da har na samu dama na ta ya aikata kaza na yi hoto na hoto da ni'imar da ubangiji ya mini na yi hoto na hoto da girman ubangiji akan abin da bai dace ba in yi shi ba a lokacin nan zai tuno bai yi wa kanshi daidai ba bai yi wa kanshi adalci ba sai ya dawo da kufa ya roƙo ubangiji ubangiji ka gafarta mana wannan zunubin da dai a lokacin nan yake cewa wannan su ne wanda muke amsar gafarar su wai ba wai wanda zai gafurci wanda zai saba ubangiji ba kai jiya fa mun yau ma sai mun yi jibi ma muna nan kan bakan mu ba yanzu muka tashi tuba ba wallahi wannan yana ɗaya daga cikin alamar tsamsul basira ubangiji ya riga ya dauke basirar da take tare an shahi basirar da take tare da shi ba shi ba samun kamshin aljanna Allah ya kiyaye mu ya sanya ya saita mana zakatan mu akan bibiyar shi ya saita mana zakatan mu akan tsayawa tsayin daka wurin aiwatar da ubangiji abin da ya umarce mu da manzon shi kuma ya nesantar da mu da duk abin da zai saba mai ko ya buga mu da fushin shi Allah ya datar da mu ya biya mana dukkan bukatun mu subhanallahi